بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ‘yan wa musulmi ga shi Allah subhanahu wata'ala ya kaddar haɗuwarmu a markas ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna harkon wata na Ramadan. Yanzu bayan sallar magariba kan yi ji a rediyo limamin ahadu sunna na tanu na juma'a ya kira yanzu ya ce ga wata kowa ya kallon shi. a garin tanus a garin tanus kuma an ce kuma a balbaji da gaugawa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu cikin masu ribata na wannan wata Allah samu cikin yantattun bayi da za a yantar a wannan wata insha Allah kenan yau ne karshen tafsirinmu na wara haka sai zai koma bayan la'asar kenan ta kullum har karshen azumi kuma saboda tsarin wannan na yanzu ba su bane ba na marece za mu tsaya inda muka tsaya a nan ayan za mu yi tafsiri daban ba wannan wurin ba wannan wurin zai mun da tafsiri na magarba insha Allah eh can za mu fara farkon suratul kaf insha Allah insha Allah yanzu insha Allah za mu tashi aya ta 181 سورة العرب بسم الله الرحمن وممن خلقنا أمة أربعة يهدون بالحق وبه يعدلون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كان مهارة ganin cewa an ga wata kenan sha Allah za mu fara tarawihi bayan isha ta yau iyayewa bayan mun ƙari sallah ta farilla ta isha ɗaya daga cikin limamai na na mace harami ko na saudiya shaka ibrahim alaihaya insha Allah shi zai mata rawi insha Allah an Allah sa ya so yana hanya in ya iso zai mata rawi insha Allah can ma limami na Saudiya insha Allah can ma limami أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون الله سبحانه وتعالى yana sanar da mu cewa daga cikin al'ummomi da muka halitta duk an yi bayani akwai mutanen banza bayani ya gabata kansu to Allah ya ce daga cikin bayi wanda muka halitta akwai wasu jama'a wanda ya hadu na bilhaq wa bihi ya adilu suna kira da gaskiya da ita suke kira kuma zuwa ga gaskiya suke shirya suwa wannan yabo ne ga wasu daga cikin bayan Allah wanda suke kiran mutane da gaskiya kuma suna kiransu zuwa ga gaskiya da gaskiya ake kira kuma ana kira zuwa ga gaskiya wanda kamar ruwa ta inganta kamar yadda cikin dai sai hayin bukhari ko muslim duk ruwa ta inganta inganta manzala yana cewa inna min ummati qaum a ruwa da take lafazin la tazalu ta'ifatun min ummati زاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة وفي رواية حتى يأتي أمر الله هم على ذلك cewa samun irin waɗannan al'umma wanda suke kira da gaskiya kuma suna kira zuwa ga gaskiya ya ce wannan al'ummata a cikin wannan al'ummatawa ba a gushewa kullum din lalacewar ƙasa din lalacewar gari a wannan al'umma manzalaci al'umma shi ba a rasa wasu jama'a wanda suke taimakon gaskiya suna kan gaskiya ko kayan adawa da su ko ka agaza musu suna nan akan gaskiya har kiyama ta tashi ke wannan al'umma ba ta rabuwa da alkhairi illa nan anan babu a can babu amma ba a macewa gaba daya da ta ko ina an yi ranki musu duk yadda abin lalace ya samu su jama'a wanda suke kan gaskiya kuma suna kira zuwa ga gaskiya wannan lamari har tashin kiyama Allah sama cikin lazus bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wallazina kazzabu bi ayatina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum wa umli lahum inna kaydi matin anan Allah subhanahu wa ta'ala kasan wani zai ga a ga kahurai ko ga mai taka dokar Allah cikin ni'ima ta Allah wani sai a jahilce ya doka aike nan ma ba wani matsala duk ɗaya ne da mai zaɓo da mara zaɓo duk ɗaya ne tun gashi ma zan mai saɓan ne ma Allah ya bashi matsayin sama da na wancan misali shi ne alake karantar da mu anan ya sanar da mu akan cewa wallazi na kazzabu bi ayatina sannan sun zurjuhun min hasa la alamun wa'inda suke karyatar da ayoyin za mu musu shigo-shigo ba ziri kwace talala mai kamar sake muna musu istidraj ta inda ba sa tsammani menene za su ga Allah ya bar su cikin jin daɗi cikin nishadi kamar yadda Allah ya tafi lamma nan su ma zukiru biyu ma zukiru biyu فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون Allah ce falamma nasu ma zukiru bihi lokacin da mutane wanda aka aiko ma da manzannin Allah suka bari ko suka manta da abin da aka yi musu galgadi a kan shi Allah ta fatana alaihim ababa kulli shay Allah ta sai bude musu ƙorohi na komi komi baje baje dukiya jin daɗi lafiya duk wani abu da mutum ke nema na jin daɗi Allah sai bude musu fatana alaihim ababa kulli shay wannan ya suka samu nutsuwa hatta idza farihu bima utu sai da suka samu nutsuwa suka dake cewa kurin ashe a kan daidai suke ba mu da komi inda ba kaza ba da Allah musu kaza wannan jin daɗi ya ɗauki hankalinsu ya shagaltar da su suka ci gaba da abin da suke kan shi Allah ce hatta idza farihu bima utu sai da suka da jin daɗi suna alfakarin irin abin da aka ba su na ni'ima kuma akhadnahum bakatatan fa idza hum mublisun sai muka musu kamu kwara lokaci guda sai ga su kudin mana sun yi cikin samun rahama ta Allah sai ga su cikin kasara kenan Allah kan wa mutum budi karka kaman ba komi Allah bar ma komi lahiya da wadanda da komi to kakka ce wai wannan budi da ya maka wai san ka ne yake ko kana kan daidai iya daga cikin istidrajin Allah idan kaga mutum iya cikin saban Allah iya taka doka Allah kuma iya cikin ni'ima to wannan shine mace kada gare shi dan zai ƙara nutsuwa bai alamar tuba amma inda matsala ce zai yi rika neman nadama ya yi waya tuba yana neman gafara ta Allah amma tun da daɗi yake ji kaga ba shi ba gyarawa kan haka Allah ya ce sanastudruju min haythu la ya'lamun za mu musu istidraji ta lala bai kamar take ta inda ba sa tsammani za mu kama su yace dan haka wa umli lahu inna kaydi mati wannan da ka gansu cikin jin daɗi suna san ba a kama su ba yace wa umli lahum ina musu talala ne ina barin su ne kaman ba komi Allah ce inna kaidi matin kamuna kullum Allah mai tsirnin kari ne idan Allah ya kamu mana bai mutum bai kumcewa haka ne mutum ya hankali ko kai mai kallo kaka rudu da wane su wane al'umma kaza suna cikin taka dokar Allah amma ga sunan cikin ni'ima ta Allah wannan iya daga cikin talala da Allah ke ma bawa haka ya ma sauran al'ummomi jin daɗi dibadawa da samudawa suna alfakari muna shi da min na kowa ba ka suna mawala wahi makarhi da dukiya suna ji kurin inda har Allah bai san su inda abin da suke kan ba gaskiya bane ba ya za a bar su haka kun wannan kwaram sai ga iska ta zo ko wasu kuma kwaram sai ga tsawa ta zo kenan kai ma wannan wani abu ne wayan wayi shayi wasu al'umma kai ma ko mu ma mu hattara da ta lalata Allah wa'ancan in kari ne in mini ne in rayuwa ce sun himu da zana zuwa magana shekara ɗaruruwa suke yi ɗari bakwai ɗari hudu ɗari uku su a can haka ne mu zama masu tun saba'in ne to amma a wannan halin kaka wannan abin ya rudu kan ba komi akan shekaru aru aru kan ba komi tsoron nan kwaram sai ga azaba ta ke mu mai hankali sai kuma Allah ke cewa awalam yatafakkaru awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinnah إن هو إلا نذير مبين أن ودون إن كانت تدم لما رندعوا ومن ذند ألا يأيكو ما هي هنكل ما هي شريع shi aka dangana ma hauka kuma wannan tuhumar shi da hauka har ta kama hankalin wasu don a yi wasa da hankalin mutane a yi wasa da da'awa da yake kanta sai aka yada a gari aka yada ma yaku bayi muhammad mahaukaci ne abinda yake wadi hauka ne yake to kai ka shirwar mahaukaci kiran me wani shirme ne tunda me ya kawo wadan da nami hauka saboda ya zo da wani abu ya saba ma dukkan yan garin shi ne ka cewa kiran bai da hankali ne kuma wani abin sai kama hankalin wasu shi ne ana Allah ke cewa awalam tafakkaru shin mutane ba sa tsayawa su yi tunani su gano ma bi sahibihim min jinna wannan aboki nasu an kira Muhammad aboki dan tare yake cikin su yake wannan aboki naku ba shi da wani abu na hauka ba shi da hauka ko daya in huwa illa nadirun mubin wannan matsayin shi kurin mai gargadi ne aka aka tura mahauka mai gargadi ne aka ce mahaukaci ne mai gargadi ne kuma gargadin da ya zo a hili ga mai gargadi ne ya ce ya hau saman safa ya kira shawa. gida-gida ta kai su safiya su abbas hatta ta fatima kowa ya sai ma kashi azab mana ya tsayar da kashi daga azabar Allah ya musu kira cikin kira da ya musu bayan ga nan gaba daya a gaban shi ya ce shin yanzu zan tambaye ku inda matsayina zan ba ku labarin ga wata runduna ta abokan gaba ta tun karo garin maka za ku yarda da ni ta kwarai don ba mu taɓa jarraba ka da ƙarya bai Muhammad za mu amince ya ce to ni mai galgadi ne kahin zauwar wata azaba ni mai kira ne zuwa ga Allah a nan ne ya kira cewa ku yi kalma ta la ilaha illallah kadai wanda a nan aka watse da maganganu aka dai watse na cewa ga magana sabuwa ta zo wanda ko shi maganganu daban-daban banda dan uwan shi an mun shi an furke shi dan baban shi Abu Lahab shine anai mai a tare da kasa tabbata ka sadan da yau ali hada jama'atana ya Muhammad turkinka dan wannan kalma ce kurin ka tara mu a wannan wuri kalma sama la yalla ya mai a tare da kasa ai akan shi ne yasa Allah subhanahu wataala aka ka kuma ku ji wani abun abun kuma cewa musulunci bai diba alaka kai waye dan waye waye kai ake dibawa a cikin ƙur'ani kaf sun daga bakara hannas Allah subhanahu wata'ala bai kama sunan wani kafiri ba irin su Abu Jahl su Walid ga kada manyan manyan gawarai banda sunan Abu Lahab shi kadai ne cikin wani al'umma sunan shi yazo kararraba ishara a cikin Qur'ani duk sauran kawarai sai dai ishara kuma shi a cikin su shine mahi kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam da amun shi ne kasha ta ce kiyama na karanta tabbat yada abila تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب akan wannan abu da yi da yawa manzan Allah wannan da ƙasa min Allah wani bai ta tire da ƙasa kai shi ne kai tsaye Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da tabbat yada abi lahab wa tabba hannaye hannun da ya abin Allah ya kama hannaye biyu na abu lahab sun taɓe tuku aka ce wa tabba shi ma ya taɓe ya hallaka yan wa wannan sura ta shahara a wajen malamin tsubu ta halibin mutum koyin wani furciya a mai tabbate da wanda wani har tsammani yake yi wannan dama irin wannan surori an sabakar da su don hallakar da wani shi ne wani irin masu karanta ƙur'ani na masu kwamantakin turanci sai ya ɗauko ya zo ya zo ya karanta german da da abi da habi wane ne wanda da ya ga shi to shi ce malami ban gaba an ce kun hannu biyu na abi da habin kun hanta an la'ance ta kaza kaza shi ne ana jima'a cewa aya wacce ta ta awa mutum mugun abu ko a mai kurciya na ce a su malaman suka hori ƙarya ce ba Allah bai hori ba ta saba ko ba kan wannan shi Allah ya saukar da wannan sura la'anta Allah wadai ga wani bawa da yawa manzon shi Allah wadai Allah ya tsine ma hannayen da farko ta ko aka ce da shi kai shi tabbat yada kuna shi ma'anta labari ake baka na tsinuwar Allah ga abu na hannaye bi tabbat yada hannaye bi na abu sun tabe wata shi ma ya tabe shi ne kurum ma haka na an wani makasar dukiya da ya tara da iyali ba su mai maganin komai ba da ba su mai maganin azabar Allah Allah ya tabbatar sai da lamarin za ta lahu wannan kaga nan shi Qur'ani cikin abu da aka ce nan mujiza Qur'ani mujiza Qur'ani wannan an saka abu na fiye dare da aka rata ayatu iya tuba shi Allah ya san zai tuba kuma aka yanke ta ya dan wuta ne ya alti ne mai kuma a wuta zai shiga kuma iya da inda ana dan baki ka zo ka musulmi ta magana za a yi shi Allah da kaza za a yi shi Allah zai tuba ya ce sai su lana na zafi labar zai shiga wuta ma'abuce kuna mai halishi ba shi kada ba mara atu hamma ta shi an ce umar jami'ar kuwa take eh hamma ta shi aka gama aka tsira sa albarka an ce na ya ta hamma ta haka da hamma ta haka tana ɗaukar ma'ana mai yawo da gurma tana ɗaukar haƙiƙanin kalmar tana ɗauko ƙaya tana saka inda manzo Allah ke wuce saboda adawa dan manzo Allah taka ƙaya sai ta gaba inda yake bi tana tana yadda ƙaya wannan shi kadai aka kama suna a cikin Qur'ani cikin kafirai gaba daya san Qur'ani ba wani ba na ra'ayi ko na kabilanci kaga inda abin da kalbi akan sunan cikin iyalan manzo Allah an mun shi kuma wanda abin Qur'ani duk sahabban wannan gaba daya kaf tun daga abubakar har ƙasar haka babu wanda aka kama suna ƙarara sai wanda yake da abin bauta zai bin harisa ba ba kudin shi bane ba kuma yana jinin bauta shi kadai suna ƙarar zo فلما قضى فلما قضى منها زيد فلما قضى من- زيد منها زيد
فلما قضى زيد فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج
nan Allah ya magana cewa nan asalin wata mas'ala ce ta wakana a cikin Qurayshawa kai musulunci musulunci yazo ya ture wannan al'ada zaka zo ka dauki mutum tsakar rana ka ce kai wane daga yau kai dana ne ni ubanka ne aje ayi sheda kuma ka gade ni in gade kamar dana ciki abin ya zama a cikin ƙudurosu kamar da suke ɗaukar shi to yanzu Allah subhanahu wata'ala ya ture waɗannan tabanni yanzu dan a hudda abin daga kan mutane sai aka ɗorawa a nan salama abin ya fara daga kan shi ga zaid bin harisa asali bawa ne ɗaya ne aka ɗauko ci da ƙari aka ɗauko aka maida shi bawa aka saida uwan sun samu labari sun zo sun same shi iya hannun annabi sallallahu alaihi wasallam iya cikin karrama ta annabi sallallahu alaihi wasallam tun kai manzanci sai da suka zo ga dan sun zaɓi su suka ce za su biya ko nawa su yantar da wannan ɗana su manzo Allah ya ce a'a ku je idan ya zaɓe ku tahiya da ku tahi da shi na ba ku kyauta ku tahi da shi banda bukata ko bai ta ku ku tahi da ku yadda yake jin daɗi na ƙarƙashin bautar a gidan Muhammad sallallahu alaihi wasallam gidan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda yake jin daɗi ya nan wayan sai a gaskiya lokacin ba magana wayi kaza kaza sai a gaskiya ni na gwammace zama ƙarƙashin wannan da tafiya da ku ya yi zama a cikin bautar da ya je wajen wayan shi su kan haka sai manzo sai manzo shi to abin zai mai sai manzo Allah ya ce to mu je annabi ya sanarwa kowa ya ji daga yau zaid ɗana ne ni uban shi ne sai ya koma zaid bin muhammad to yanzu wannan al'ada Allah ya ture ta to yanzu ake so amma ga manzo Allah shi kanshi ya zamanto shi zai kare wani al'ada a aikace zai akwai wa babbar yasha kuzin yan anata da Zainab binti Jahash babbar yasha manzo Allah ya nema a ba zaidi ita duk da an dan ja dole aka mai kauya dan manzo Allah ya ce ayi aka arama da Quraysha Zainab binti Jahash zama ya kasa dadi tsakanin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu da Allah sanar da shi karshen lamari zai zai saki Zainab kuma zaka arme ta wannan abin ya tada manzo Allah hankali kwarai abin ya dame shi in ya zo ya ce ya muhammadu wallahi ya rasulullah ya muhammadu wallahi wani abin abin ya zaki ta kiya ya rasulullah ta kiya ma abin ya wala ya ce ya haƙuri ka rike mata ka ka fice ta anan Allah ke cewa an annabi sai inda har annabi zai koyi ayat wani ayi wa ta kashan nas wa tubi min min min Allah mubdi wa ta kashan nas ba Allah ce kai kana koyi kana koyi wani ba a ranka wanda Allah sai ya bayyana shi kana tsoron mutane Allah mai zai wannan kana tsoron mutane ka su ce Muhammad ya armu da daidai shi annabi ya kame jajanta ce rike mata ka kaske ta to kan kalmi sai ma shawara suke matata sai rike ta in dai zai baka labari sai ka gaci tsara gidansu kan an tafiye ki sai dai ma shawara malaka sake ta ci a rike kanka in har ta kai wurin suke wani bai bai ko shawara yanzu ana nan ana nan ranar zai da kuma ya suke da ba shawara to yanzu sai yanzu manzon Allah lokaci yayi ta tsara idda shine Allah saukar da wannan aya falamma qada zaitu minha wataran zawajnaka yanzu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam aka bi umarni ya je ya shiga zawarcin sa abin da ke gudun zai wakana kuma aka ce yanzu zai annabi sai ya tura zaidin aka tura zaid ya tura ka je ka ce ina neman arman zainab ya ce bai zuwa tsohon mata shi ce ya saki aka ce aka gaje ka shawara mata ka gaje ka gaje ka hira ta mata ka da ka saki wani zai arma tun da kada musulunci kun bi umarni ne wa wannan darasi ne musulunci iya bi umarni kurin ba wani ba na ra'ayi iya bi kurin ikai ka bari ka bari kurin babu ra'ayi kaza wani ra'ayin idi a'a kurin bi umarni ne kurin shi manzo Allah ya bi umarnin Allah zai ta yi umarnin manzo Allah zama sai da ya ce ya kada sana da mani heba da baya ya ce an in manzo Allah ya aiko ni in gaya miki iyakan aramanki ta ce hatta astaghfirullah sai na istikhara yana ma Allah zabi ta ce zan ma Allah zabi yanzu tana nan tana kafin wani labari ya zo sai labari ya zo daga sama falamma qada zaidun min hadar zawajnaka lokacin da zaid ya kare bukatar shi da ita kai Allah da kai shi karma arman Allah ya ce mun arma maka Zainab Allah da kai shi karma arman shi take wa take wa mata annabi alfahari duk bai abin Aisha ta mata abin fadi tace dukkan ku gaba ɗayan ku ni kadai nike kaka da manzo Allah kakan mu daya kuma dukkan ku uwayen ku suka arma ku ni kuma Allah da mana a saman bakwai Allah da mana a saman bakwai haka da ka take alfahari kada shi ke da rabu eh ita ce kadai ni kadai dai Allah Allah da mana a saman bakwai kuma da yin shi kakan mu daya to ke muna magana bin umarni to muna magana akan na eh me yake cewa
ambata sunan zai ambata sunan zai a cikin alkurani saboda mus- musulunci ba abin ne ba na na me ake cewa na muna ambato sunan abu lahab a qur'ani an mun annabi sallama kuma bangaren masu imani zai kenan qur'ani ba wani magana ka ga magana kabilanci ko ra'ayi to muna magana cewa a wannan manzala ya kira qurayshawa sun me ya musu magana cewa ni nazir ne bai da azab bai da azab ni mai galgadi ne kafin zawal azaba shi ne magana kenan suka ba shi raddi kyakkyawa wanda abu lahab ta isa shi dagowa kan kan kafar karatun mu nan da yake nan Allah ya ce a wala tafakkaru ma bi sahibihim min jinna ba sa da fi tunani za su gano abokin su bana Muhammad ba wani hauka ko da tare da shi in huwa illa nadhirun mubin kurin shi matsayin shi mai galgadi ne karar a hili wani wuri Allah subhanahu wa kiran su ya Allah ga ya musu kul in ma izakum bi wahidatin an taqumu masana wa subhanahu إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد wannan a cikin ƙur'ani tana cikin aya mai karantar da kai idan kana cikin wata mushkila ko wata wata shubaha Ka- ka- ka ka keɓance ka sami kai ɗaya ka rinka za ka diba lamarin da ake ciki diba magana ka yi gano gaskiya da ƙarya in ka tsaya kai ɗaya ka tsaya ka dibi magana me ake cewa me lamarin ba da tunani da kwallo kai ɗaya kai baka cikin cikin jama'a domin na cikin jama'a ana hayaniya yanzu na mutum dubu suna tafiya sai na gaba cewa a sa wuta kun wuta za ta ba ce me za a sa wuta an ce ku bige kurin ko kona ko kona za ku za ka ci ɗan taron jama'a ne ba za a samu damar tunani mai yawa mai kyau ta kashe cikin hayaniya da mutane kullum ana hayaniya cikin gari an yi kaza ana kaza ana kaza a tsaya kai iya ka ware ka yi tunani ka gano halin ka fi gano gaskiya da ƙarya na Allah ta kul ga ya musu inna ma izukum bi wahida ina muku galgadi ko wa'azi da wata ɗabi'a guda an taqumu an taqumu lillah masana wa furada ku tsaya tsakaninku da Allah don nemo don nemo gaskiya mutum shi ɗaya ko shi da abokin shi ku ware ku zamana kai kadai ko da abokinka in kun zamana kai ɗaya ko da abokinka su mata tafakkaru ku tsaya ku yi tunani da kyau ku lura da abin da ake ciki yace idan kun tsaya ku yi tunani za ku gano ma bi sahibukum min janna wannan aboki naku da kuke tuhuma da hauka mamur kenan ba shi da hauka ko daya ba shi da hauka ko daya in huwa illa nazirun lakum shi wannan matsayin shi kurin mai galgadi ne gare ku kuma bai ne da azabin shadid kuma ya zo kahin wata azaba mai tsanani ta same ku ku yi kokarin tuba ku gyara shi ne man kwatsawar shi a mun sha karanta na ruwa cikin sai musulun daya misalin dimas bin sa'alaba al'azdi wannan bawan allah muna magana hauka cewa muhammadu bai hauka ce abin ya kai garinsu shi ko shi manzana tun abokai sun yara abokin manzana ya tun yaro abokai ne na na yarinta sai labari kai garin sa an ce ai Muhammad abokin ka ya haukace takannan sai ya taso ya zo ya isko annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo kire yanzu abin da ya zo da shi labarin abokin son abokin shi haukace ya zo ce ya Muhammad inni alqi min hadhihi rai wa inna la yashfi ala yaday man sha fa halak ce ya Muhammad ni dai tun arba jima da rubuwa ni ina cikin wani hali ina warkar da wannan iska ka san hatta a larabci ta ake ma aljanin iska mace aka ce ma aljanin iska saboda iska take kada abu ba a ganin ta a ga abu ya motsa shi ma aljani ba a ganin shi ga wani illa shi sai ka ce iska ake ce aljanin iska su ma larabawa haka su kaske mishi iska yace ina maganin waɗannan iskoki muhammad kuma Allah yana warkar da mutane da yawa a hannuna shin kana bukata kai ma a maka rubuya a mashi ke da shi ma maganin iska a maka wani wata cikin sai musu manzala iya jin haka ya san wannan bawan Allah ya samu wannan labarin na jita-jita kan ta manzala ya hukaci kuma za kai tsace fara inna alhamdulillah na hamaduhu wa nasta'inu man yahdi illahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فرق wannan kalmomi kadai yayi manzo Allah na mukaddama san komai dadin sunna ba wani hira kun wannan mukaddama kadai yayi sunna gurin wannan mukaddama kadai ya gabatar iyayen haka yace a aida ilai da da da ce aida ilai kalmatar hadi illa takida kun kuma ina mai vitamin ji annabi ya sake yi yace inda mai vitamin aka min su uku kurin mukaddama in alhamdulillah ko da yake uku ita laqad sami'tu qawlan kahana wa qawlan sahara wa qawlan shu'ara ita fa mata mutala wala kalmat yace wallahi yace ni naji kalmomi na bokaye naji kalmomi na matsafa naji kalmomi na na boka yace wallahi bin taba jin kalmomi ba masu ma'ana irin waɗannan kalmomi naka kenan na gano kai ba mahaukaci ba ne ba magana hauka eh yanzu ya ga ba hauka kun dan abin da magana wani ba magana hauka shi shi ya ji maganin bokaye ya ji maganin matsawa ya ji maganin duka wannan umma hatta ma wannan duk da ya ji magana iri iri mace bai taba jin magana ba irin wannan ce ce wani magana ta kai na'usar bahar ta kai iya kizirin teku mana a cikin luga ta larabci ta kai kololuwar kalma zikirin ba magana da kai shi ya gano abokin shi ba mahaukaci ba ne kai zai ce ya muhammadu mai komin hannun kamaka mu baya kai tsaye ya musulunta ya yi mu baya a gare shi haka yan gidansu magana ke ba magana hauka yan uwa sai ya ce kenan yanzu kenan ɗan kun tsaya kun yi tunani za ku gano ma bi sahibukum min jinna ba magana hauka in huwa illa nadhirun mubin kurin mai galgadi ne kuma galgadin shi a bayyane ya Allah ta ga alamin alamin zuru awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wama khalaqa Allah min shay'in wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum فبأي حديث بعده يؤمنون نعم أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء شن متاني باسا tsayawa su diba halittun Allah na sama ko na ƙasa a cikin ƙasa ko a cikin sassan sama su diba ayoyi na Allah don su gano kudura ko girma na Allah
kuma khalaqa Allah min da irin abin da Allah ya halitta na halittu in wa akan wannan ana karantar da mu da mu na cewa kenan Allah ya ji hankalin mu dukkan halittun da suke zagayen mu ayoyi na Allah ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah kenan ka tsaya ka diba tabbas idan ka tsaya ka lura zaka wasu magana kenan yace wa an wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhu wai ana kira kuna hayaniya ana kira kuna ja ba kwa tunanin iyayewa tsoron kaɗan ajalin ka yi ana kiranka ka gyara ta ƙi gyarawa iyayewa tsoron kaɗan ajalin ka bai ba mu maki in ba ƙiran ba tashi ba kai wa kai wa in wannan wa muke tare su ba rawar haka yau babu su nawa ba rawar haka tare muke wanda yake fito a hili ya san yana zake zake zake kenan ko kullu ana kira san sai an gudu ma fitu daga mamaki an gudu abin ba azumi wanda ana tawa gaji a kusa ba ran haka tare miki sai babu shi muna ta Allah Allah gafarta mishi kenan iyaye wa kana kana hayaniya lokacin ka yayi yace fa bi ayi hadisin ba'da yu'minun da wani magana za su yi imani bayan alqur'ani ma'ana yan wannan magana bayan duka wa'azin da ake a qur'ani da awoyin ake karanta mutane da abubuwan bayanai da hujjoji da ajikawa mutane da su yi bi imani me zai sa su yi imani a nan yan uwa wannan shi na ce yan kalakatu suke kawo irin wannan suna yarda da mutane ta ai kaga a qur'ani ma an ce tabi ai hadisin ba da yuminun da wani hadisi za ka yi imani ya ana ma ku ji ba hadisi ne saboda shi ne shi hankali shi ne mai ma'anar qur'ani na ɗaya sun bar an wa magana da ake ciki ana magana manzo na Allah kira da yake yi ga ayoyi da Allah ya ku diba ayoyi na Allah a sama ko a ƙasa ga su da furcin to duk wanda ya ku imani da wannan magana da Qur'ani yanzu da ka ku imani shi kuma wani magana in baka yarda ba da alƙur'ani kai imani me za ka ma kai imani za ka rike wa ko gobe ka rike ba wanda zai ba bai ku ta daga hannunka kai rike irin wannan masu wannan magana cewa babu sunna kai dai kana sallah din da kake wannan sallah da kake ya gaya maka a ina ya samu siffar ka daya zai a ina ya samu ta a ina ya samu raka'a uku ce hudu ce biyu ce a ina ya samu cewa gashi a qur'ani Allah kira ayyamu ma'lumat ayyamu ma'dudat da ashirin hurum duk wannan Allah ce kwanaki sanannu ta yi malumat kuma abudat amma ina suke ya gaya maka a ina suke wannan ayoyi suna karantar da kai cewa ashe akwai wasu abu daban wani manzan ke cewa kada karama utitul qur'an wa mithluhu ma kenan an ban qur'ani da wani ban qur'ani kenan akwai wani abu da Allah yake aiki da shi bayan qur'ani dan ya ce maganar ayoyi kwanaki sanannu kididdigaggu ya mace maganar watanni na harama kuma a cikin ma bai ambato su ba kuma ya ce mu kiyaye su kan mu taka doka Allah cikin su wannan ka iya karantar da kai mutum ya hankali a qur'ani qur'ani iya itibari da sunna kuma din da ya kai maka daban a cikin Qur'ani wannan wani magana ta kenan wannan suna kawo ne kurin dan su yaudari mutane ba dan ba wai addinin Allah suke a kurin kuma a wanda ne daga cikin wannan akidar ta gaya mutum daya sananne a duniya wanda ga littayi da ya cikin littafai na na ruga makanta ba su ba su sunna ba na rugal a ina ya zama wani malamin ruga na duniya kira yau babu sananne wanda duniya ta amince da shi a cikin magabata wata daula wani shugaba aka yi a cikin ban sababon tabi'in wani wani shugaba wanda yake da ra'ayinsu ambaci sunan shi waye kurin addini ko ma ta kara na kurin sai a da magana ra'ayinka daban a kano ra'ayinka daban haka amara ji haka kurin a yabo ta mu Allah da ra'ayi yau yi mana wani fasara a nan tashi daban kamar a daban daban abun ba mu dogara za ka samu wani iya raka daya ya tsaye da ku ya sujira ya tashi tashi wannan ka hudu muke yara ka hudu yara ka hudu da wai me za wa haka gana yi wa haka ake yi dama haka ake yi dama wani kurin zai addu'a kurin sai ta yi ya kare sallah addu'a kurin zai wai kurin wace an sa salatu addu'a addu'a wuce to me yasa dole abu abu ra'ayi in an wanda ta abar qur'ani kowa ya fada abin da ke so da kalmar luga kurin addinin hidima dari nawa ba ba ka bayyana tunda kowa ra'ayi ne to ba wannan ra'ayi ne kuma mara huta mutum bai da huta kai Allah Allah ke yi. Ya Allah ce gaba?
من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون muna ma Allah godiya da ya shaida mu akan sunna Allah tabbatar da mu kan haka Allah ta man yudillah fala hadila duk wanda Allah ya riga ya batar da shi to har abada ba mu shirye da shi kiran kai wa'azin ka kare ka ta kiran ka wanda Allah bai mai ga tarin shari'a ba ba kai ba shirye da shi yace a lokaci guda yace kurin wa nazarin fi tuwa limi amhun ka bar su cikin umurus kiran bayan da kake da su haka zaka yi ta kiran ka bar su ba ta da rabai shari'a ne ka yi ta kiran ka kiran duk kiran da ake yi mai rabo ne zai gani wani har abada haka manzo Allah zai duniya ya kira ya koma ga Allah ya baro su kai dai kai kira shirya a hannun Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce gaba
يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يسألونك عن الساعة أيان موسى suna ma tambaya kan tashin kiyama ina ne koyaushe ne mata al'adun mursa asalin misali a bakin teku bakin ruwa ana wajen ƙarmin jirgi inda jirgi in yaje nan ne ƙarshen tafiye shi ya zo ƙarshe ya ƙarmi shi a cikinta wannan igiya wannan jibu jirgi ne na jiragen ruwa na mene ne a yayin musa kenan kiyama da ake bada wata rana ta ƙarshe yaushe ne ƙarshen rayuwa ta duniya a yayin musa kun ka gaya masu wannan magana masu neman ilimin tashin kiyama inna ma ilmuwa inda rabbi sanin lokacin tashin kiyama wani batun masaniya ce wanda ilimin ɗungurungun gaba ɗaya yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala inda rabbi wanda laidiliya lokacin Allah ba mai yaye ma wani gaibi ne wanda Allah ya ri bai gaya ma kowa ba shi kadai ya san kayan shi kun ba mai iya buɗe wannan gaibin ya gani ba ne ga maka sai za ku ga cewa duk inda annabawa ra'ayi ne wani tambaya ya sha musu ta kiyama yaushe ne tashin kiyama yaushe ne ba annabi ɗaya da ya taɓa ƙayyadewa shekara dubu kaza ne inda so yake a bi shi kurin ya ce nan shekara dubu goma ya san ba babu dubu goma ko za ka za a sha malaiya sai ce dubu goma shi ke za ta yi kiyama akwai mace a tun da wata dubu goma amma ba wanda ya a ta nan manzala lokacin da malaka jibril da zai mai tambayoyi nan a ga kace mashi masa adamina bi adamina sa'id an masa qur'ani bi adamina sa'id annabi kan shi sani ba mai tambaye shi mai tambaye da ita malaka kiyama shi mai tambaye bai yi wanda ake tambaya ba sanin kiyama babu wanda zai Allah Allah kada san kai an samu yan wa imamu suyuti rahimahullah imam suyuti cikin littafin alhawi da fatawi ya kawo masala irin wannan sai wani lissafi to wasu hadisai da ba su inganta ba na ayyamu duniya sai da wani ko kwanakin duniya kwanaki dubu shida wani fi asali ni ina cikin na karshe wannan ruwaya ba ta inganta ba da ruwaya tana kawo kwanakin duniya shekara dubu shida ni ina cikin na karshe wannan yasa sai ya karkin sai ya lissafi sai ya ba da duniya kwanakin karewa duniya shi kuke ji wani ce an yi aliya ta kare kullum wannan mene abin da aka yi lisan da ya bada inda ya tabbata haka ne tana yake mata kare hikimar Allah isa ibn qayyim al-juz ibn qayyim tun da ran shi ya zikuru magana ta imam suudi ibn qayyim tun a lokacin shi yake cewa wannan magana ta imam suudi ba gaskiya bace tun a lokacin nan kafin lokacin yayi wanda imam suudi ya kayyade na tashin kiyama ibn qayyim yayi muraddi kan wannan magana ya ce ba haka bane ba mai gaya wannan ruwa ne bata inganta ba kuma magana sanin kiyama ba mai iya malisai ta hanyar karfi mai wa ya addini wa isa manzannin Allah babu wani taba kabbacewa a shekara kaza ce dubu ku biyu da ɗari ka za a Allah kaɗai san kayan shi la jaliha lokaci Allah ya ta sakula fi samawati wal ardh sanin tashin kiyama abu ne mai ce ya yauni ya yi ƙarhi an sama aka da ƴan ƙasa babu wani a sama ko ƙasa da zai baka labarin ilimin tashin kiyama ban ba kowaye a sama ko a ƙasa mala'ika ko wani annabi ko wani wani mutumin kwarai ba wanda zai iya sanin mutum sanin kiyama an kare an kare shi babu sama ko ƙasa kuma la ta'atikum illa baqta kiyama yace ba za ta zo muku ba sai futa ma'ana futa babu shiri duk da ana kawo alamun tashin kiyama alamun tashin kiyama an ga maganar dijal maganar rana maganar dabba maganar kaza duk wani alamu ne ana cikin alamu ne ta gani wani cikin shine maganar wani kaza ne haka za ta zo yanzu ake baka labarin abu da kuna karyatawa haka wanda ba su da ban gyara alamar za ta zo ta tayar haka bane wakar labarin zaman kaza ne kurin ka tarihi da aka yi an yi dai kurin wata an yi dai kurin wani kaza an yi ka tarihi kurin an yi ka tarihi aka yi kurin an yi konsilar su aka samu kaza kurin haka iya mata samu mutane za ta zo kwarin ba shi ɗan wa'an mamaki cikin wata ruwa wata imam bukhari ya kai musulmi ya roto abin da yake ruwa imam ibn kasir ya karuwa cikin hadisi cikin magana ita kiyama da yace la ta'tikum illa baghta za ta zo kwaram ana cikin haraka eh ana cikin shagali ana kasuwa ana gona har kun kwaram za ta zo ga ruwa ya ta imam bukhari musulmi ya roto magana yake ta zai cewa la taqumu sa'a حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تؤمن من قبل أقصد في إيمان يا خيرا يتي ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا, فلا تبقى يعني ولا تبياني ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا تعاون ولا تقومن الساعة وهو يلد حوده فلا يسكي فيه ولا تقومن الساعة والرجل قد رفع قلته إلى فيه فلا تعمه ما نبي أدل أبنك يتوى قيامة ذات تاش أنا تكي شغل يتي قيامة باتا تاشي سيرانا تهودو دقا يما yace idan rana ta hudu daga yamma shine karshen alamun tashin kiyama yace suka ga rana ta hudu maimakon daga gabas ta hudu daga yamma sai kowa ya imani kowa zai imani amma imanin da Allah ya ce duk wanda bi ba imani ka wannan lokacin imanin shi bai mai amfani komi ba bukatar imanin ka an kare ainihi yace a lokacin nan manzala ke cewa in kowa imani iman da bai amfani manzala ke cewa la kiyama za ka ana za a tashin kiyama busa wani ce ya bude wani tisiya ko a kanwa ko yaji a kasuwa suna ciniki wannan nawa metan nawa ne an bude haka ya ce musulmi ke ba za a yi busa wani ya zo gona ya zo ya zo wurin shaƙe dabbobin shi iya gyara wurin shan ruwa iya gyarawa iya gyara wurin shan ruwa iya gyarawa bai ƙara gyara ba za a yi busa wani ya je ya tatso nonon raƙumin shi ya zo zai sha kayi ta tunan me ana cikin shagari kun za a ji kwara saman masana kiran labarin cewa yaya za a yi in sami nutsuwa wance kaifa al'u musamman kalmar mutakin da karni ya za a samu nutsuwa mai kaho kaho a bakin shi ya sa ya karkata kurin iya jiran musulun busa ban ya busa malaka trafi kurin shi ya busa gida kina ana cikin yan uwa takaci a a kurin ka shirya kurin ka shirya kurin eh ana cikin shagali da ana cikin shagali wanda yake kasuwa an bude yaji ana an dauko na an siya ana mizu ana aunawa har kura da kwaram kurin kurin hela bari sai yace muku la ta'atikum illa bakta ba ta zo muku sai kwaram sai nan a wani alƙawarin labarin mutane kala biyu ne kan tashin kiyama akwai waɗanda suke tsoro sajin bai lafiyar layi mulina biya wani zai amina mishin kurmina Allah ya ce kiyama mutane kala biyu ne ya sta'ajidu biha alladhi la yu'minuna biha marasa imani su suke neman kiyama shi ne kiyama idan tashin kiyama su neman ci gaban kuna tambaya a biyan kiyama kamar ta zo ma dan ba su tamba abin da yake ciki yace walladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna anna al-haq su masu imani wa tsoron Allah tsoron kiyama suke tashi hankalin su kiyama da tashi ba san me zai shirya kenan suna tsoro suna tsoron me zai wakana domin wa yalamun ana sun san kiyama gaskiya ce dan haka yace da haka ayi hankali al'inna da zina ya maulu fi zaɗi tafi da mu da ba wanda suke shakka kan tashin kiyama suna cikin bata bayanan ne ta kenan maganar kiyama ba ta zauwa sai ka shirya la ta'atikum illa baghta ba ta zauwa sai kwara yace sa'alunaka ka'annaka hafiyun anha suna ma tambaya Muhammad matasa matasa nan wani ya zo yace ya rasulullah matasa annabi ya dishi aibi shi ba an jima ita matasa a suka ce annabi sai da mace wai kai annabi ta ya kare da yana shi aibi wanda ta ya ji wanda suka biji shi ba can bayan ya kare da annabi ta yi ina mai tambaya akan tashin kiyama ta gani ya rasulullah yace to kai yanzu kiyama wani tattali ka mata me ka shirya mata yace na shirya mata san Allah da manzon shi yace almar'u ma'a man ahabba shi mutum iya ta da wanda yake so wata ruwa wanda ta yasu lai to shi ne kiyama wasu ɗan ƙauye su ɗan ƙauye cikin wata muslim haka cikin sai bukhari ta su lai a ga mun kiyama kurin to kai yanzu ka zo ma addinin ba ka san ba ma me ya magana kiyama annabi ya mutunta da bara amsa cewa kiyama za ta tashi wannan yaron mahi kananta a cikinku kahin ya wurwura kiyama ku ta tashi to ku zamana na menene an ba su amsal abinda suke so sun zamana su turara amma na abin da mai kiyama nan shin imam musulun sai babe mamma ta karkamar kiyamatu imam musulun ya babe wanda ya mutu kiyama shi ta tashi cikin sai musulun ka kai baba nan me yake nan annabi ya wannan magana mashi ta'aridi ne ma'ana a shi wani kamar wanka ne musu saboda ya san wannan dattijawa ne yaro karami a cikin su da wuya ya tsufa su ba zubuta ba shi da mama na magana ba da wuya wanda yaron zai girma har ya tsuwa ya ce in wanda yaron ya rayu ya yi shekaru ya tsuha to kiyama ku ta zo don za ku yi bada rai don wata ruwa ya gari karar cewa ya yi da ce daga yau annabi ya wani magana ya ce daga yau zuwa shekara ɗari mai zuwa ba ta ƙetarawa kira shekara ɗari mai zuwa ba ta zauwa ta ƙetara a samu mutum ɗaya mai rayuwa a yau a saman ƙasa nan mai yana cikin ilimin gaibu kira mai alaƙa ke magana daga wannan rana babu wanda zai ƙetare shekara ɗari har mai rai har sabon aiwa ya ce duk wanda ya ƙera a saman ƙasa a yau babu wanda zai ƙetare shekara ɗari mai zuwa kuma ka ba samu ba amma magana kiyama a ce ma rana kaza lokaci kaza ba mai gaya yace suna ma tambaya ka annaka hafiyun anha kaman kai kai magana kai magana ka tambaya Allah Allah ga muni kamar ma tambaya wani abu da kai magana tambaye shi lani kai ka san da cewa ba wanda ya santa Allah bai gaya ma kowa ba bai gaya ma kowa lokacin tashin kiyama haka nan ba kai wahala ne tambaya yaushe ne tashin kiyama yake kul inna ma ilmu wa inda Allah gaya musu shi ilimin tashin kiyama ilimi ne wanda yake banta ga Allah subhanahu wataala Allah kadai ya san wata rana ci wani lokaci amma duk da haka walakin na aka sarar lati la ya'lamu mahiyan mutane musamman da haka ci gaba da
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون a nan allah subhanahu wata'ala iya kiran mutane ko sanarwa cewa komi zuwa komi a nan allah ke hatta da manzannin allah babu wani abu na allah a hannunsu ta allah mallaka a hannunsu su ma bayi suke daga cikin bayi na allah subhanahu wata'ala ya ce kun la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma sha Allah ni kaina manzo sai na manzo na Allah yace ni kaina ban mallakar ma kaina ba wani amfani ni in ba kai na amfanin lahiya ko arziki wanda cikin ni'imomi na Allah ni ban mallakar ma kaina ba ni in ba kaina haka wala darra ba na iya mallakar in kare ma kaina cutarwa yadda ba na iya janyo anwani ga kaina haka ba na iya ture shari ga kaina an buge shi an masa mai kai an masa mai haƙuri sallallahu alaihi wasallam kayan Allah ya bashi kariya yace sai kenan illa masha Allah kenan in me ya same ni sai abinda Allah ya so na amfani ya same ni ko wanda za a kare mun cutarwa a kare mun kenan komai dai a hannun Allah yake illa masha Allah kuma yace wala kuntu alam al-ghaib la tadru min al-khair wa ma masani su inda hay na san magana gaibu wala kuntu a'lamu al-ghaib la sakatu min al-khair inda hanna san gaibu da na yawaita ma kaina alkhairi wata cutarwa da ni ma bata same ni ba da na kare ma kaina kaga wannan wadin da wannan aya ayi kullu amru kullu ala bagir da ga ga ya musu Allah bai umarni ga ga ya musu ni ban san kai ba duk da amma mutane sun suna wahala suna ba kansu wahala neman su kan wasu sai su kafirce ma Allah saboda wannan magana Allah ce Allah ya bada labarin ga annabi shi bai san magai kuma ga mai ka ga ya mutane ka ga ya musu kai ba ka san gaibu ba amma mutum ya zo ce annabi ya san gaibu mu ce abin da mutum musu rabawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam iya bada labarin gaibu haka sauran annabawa amma masanin gaiba Allah shi zina su alimul gaib fala yuzhiru ala gaibi ahada la man tamir rasul Allah shi da masanin gaibu bai fice bai bude gaibin shi ga kowa sai wanda ya radar ma a cikin manzanni kuma ni bayani bude ilimin gaibi ga manzanni alama ce ta alaka da alimul gaibi wa shahada alama ce ta tana da alaka da Allah masanin gaibi amma a karan kansu kusan gaibu ba abin da kanan labarin annabi san gaibu eh haka ya bar labarin gaibu amma ba shi bai san gaibu man labar anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama tun daga sai har zuwa al'asar iya ba labarin abin za a duniya har tashi kiyama tun da sai ya zama labari kaga wannan an bude mishi kofar ne an ga an gwada mishi ne amma shi a karkashi bai sani ba amma ya ba da labari na gaibu yace kenan walau kuntu a'lamul ghaib لاستكثر من خير وما مثل سوء يتي إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون نكون مدعينا mai gargadi ne kai aikin shi mai gargadi ne daga Allah subhanahu wataala kuma an ce nadir ya ma kashe in ka yi kaza akwai azabar Allah bashir ya baka bushara ta ni'ima an ka imani magana kenan kuma wannan galgadin da bushara ya qaumin yu'minun ga masu imani Allah kama da masu imani sai wannan ganin karshen karatunmu sai kuma lokacin insha Allah mu bayani bayan sallah ta isha za yi tarawih insha Allah muna tare da bakon namu na ga yazo Sheikh Ibrahim Alhaya yazo zai sallar ta tarawih insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته